أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لطف تجعلني بها في دائرة عنايتك ونفعة أنسا ترفعني بها إلى سماع حفظك ورعايتك واربط نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفس الساكرين وفتنة الحق القادرين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau laraba bakwai ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina 1444 wanda ya zo daidai da 29 ga watan uku miladiya 2023 a wannan zawiyan a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai alaramma ya ja mana aya ta 59 a cikin wannan sura ta azzariyat inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah subhanahu wata'ala yace ayat 58 sai afwan inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin lalle Allah subhanahu wata'ala shine ke azurtawa dhul quwwati al-matin wanda yake ma abocin karfi ne sosai malaman tafsiri sun yi maganganu akan wannan aya wanda jiya an mun fara karatu akai mun yi karatu mai tsawo mako sai lokaci ya riske mu wanda malamai suka ce ai abin da ake nufi shine Allah mai yawan arziki ne Allah mai yawan arziki ne allazi ma min dabbatin fil ardi wala fis samai illa ala Allah rizquha wanda babu wata dabba wacce take yin tafiya a doran kasa ko take jan jikinta a doran kasa ko take tashi a doran kasa dama nau'ukan halittun kenan daga wanda yake tafiya sai wanda yake jan jiki sai wanda kuma yake tashi akwai na uku ne babu na uku to dukkanin wayannan halittun da suke wannan karkashin wannan rufin na sama to Allah ne yake azurta su kuma ya wadata su wa ya'lamu mustaqarraha kuma Allah nan ya san ina ne makoman wannan dabban a larabci idan aka ce dabba shine kullu ma yadubbu ala al-ard dukkanin abin da yake tafiya a ƙasa ana kiransa da suna dabba ne an gane wannan ko ai ko da turanci ma suna da irin wannan abin ko sai su ce akwai mammals duk creator din da akwai creators din da aka ce musu mammals to ana nufin dabbobi ne halittu ne ko wayannan halittun akwai wayanda suke magana su ya sa ce dan adam to haka larabci yake in aka ce dabba shine dukkanin abin da yake tafiya a doron ƙasa ko yake jin jiki a doron ƙasa to sunansa dabba to wannan dabban wannan halittar kawai mu da wasu mu ce wannan halittar Allah ya santa ina ne magomanta ina ne take kaiwa kuma da komowa bil quwwatil matin wanda yake shi Allah subhanahu wata'ala allazi lahu quwwa shi lahu quwwa shine wanda yake da cikakken iko da karfi allazi aujada bihal ajramul azima wanda Allah subhanahu wata'ala ya samar da ababe na ban mamaki ko as-sufliya wal ulwiya wasu halittun na ban mamakin Allah subhanahu wata'ala suna sama wasu halittun Allah na ban mamaki suna doron ƙasa wasu halittun Allah na ban mamaki suna cikin ruwa ko yanzu banda nan wurin mu da muke rayuwa a sararin samaniya in ka wuce wannan saman ai akwai wani halittun kuma banda mala'iku ko sai ka ji ana cewa wai akwai duniyan yan sama jannati haka ake cewa da Hausa a turanci ana kiransu alien ko kwanan nan ma wasu alien sun sauka a Sudan ne ko ina ne ko har ana- ana ɗauka China ne? China ne ko? Kamar akwai wanda suka sauka a Sudan kwanan nan. Akwai wanda suka sauka a Sudan kwanan nan ina kirkan ko jiya ne ma ko shekaran jiya. Shafin BBC ya wallafa shi. Wasu halittu daga 'yan sama jannati sun sauka a Sudan. Wasu suka ce a ba a Sudan ba ne a Taraba ne. Saura kiris su ƙaruso mai duguri. Nace Allah ya tsare ni. ko ya taba da nufi a maiduguri ai akwai rikita rikita ke to kaga wannan wasu halittu ne su wayannan aliens din Allah subhanahu wata'ala ya ba su karfin kirkiran technology karfin kirkiran technology abin da yake da alaka da ai ko jirgin su nan da kake gani ai wani da rikita rikita ne ko ba an taba ganin jirgin nasu ba ko ko da dai baka taba ganin shi a ido ba ai ka gan shi a fim wani abu ne kamar tukunya mala sai ga yana wani haka haka haka haka. to haka jirgin su yake to Allah ya ba su wannan karfin to aka ga su ma wasu halittu ne kuma na Allah na ban mamaki su ma za ka gan su kamar mutum amma yana da kan irin wannan abin da ake kira Chinese da wani wani dabba mai yin Chinese din nan haka ban san sunan shi da Hausa ba akwai wani dabba wanda za a ga yana yin abu kamar Chinese yana daga hannu haka yana wannan yana kashe maciji kuma wannan dabba ne dan kwaro haka za a ga yana daga kai haka dragon ko kuma ana kuma dragon in bai kuskure ba to wannan dabban za a ga fiskan su za su je kamar mutane amma fiskan su wani iri haka idan su za a ga kamar kwan fitilla ko za a ga haka yana wannan ai kaga su ma halittar Allah ne na ban mamaki ko ga su mutane ba mutane ba kai kuma ba za ka ce aljanu ba ko sannan a cikin wannan sararin samaniyan Allah subhanahu wata'ala ya sanya maka wata ya sanya maka taurari ya sanya maka rana wanda kowane ɗaya daga cikin wayannan abubuwan ba ka taɓa ganin ya je yajin aiki ba ko wata na zuwa yajin aiki rana na zuwa to ba ta zuwa to kuma wannan ranar da kake gani da za a yi kwana biyar ba ta fito ba wannan ranar halittu da yawa za su mutu wa'inda ba za su ci abinci ba kuma Allah ya yawa da su kamar printers akwai wanda ya taba alaka da printer printer masu bubbuga abubuwa haka idan rana ba ta fito ba za su ci abinci ba saboda suna amfani da hasken rana wurin ƙara taimakon su wannan aikin nasu yayi kyau shi sa zaka ga wani zama idan sun yi aiki sai a je ana nuna ma rana ana wani karkatawa haka ana wani haka idan rana taba wannan aikin ko da na minti ɗaya ne bukatun su ya biya amma in suka yi aiki rana bai taba ba to akwai damuwa wata akwai halittun da idan wata bata fito ba komi kankancanta in bata fito ba su ma suna cikin kakanika yi ba shi bane dai Allah subhanahu wata'ala ya ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah yatikum bilaylin taskununa bi a aya ta gaba ya ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghairullahi yatikum bidiya ko ba haka ya faɗa ba Allah ya ce ku gaya mun idan Allah ya sanya rayuwanku gaba ɗaya ta zamanto cikin dare kullun dare ake kullun dare ake Allah ya ce akwai wani wanda ya zai iya zuwa ya kawo muku ranar wanda da shi ne za ku ga haske ai ko shuka akwai shukan da idan bata ga rana ba ba za ta yi kyau ba sai ga tana ta wani kala kala haka kaman kalan dorawa ko manoma za su yin sanin wannan sai ga shukan tana yin kaman kalan dorawa dorawa amma idan rana yana taba wannan shukan sai ga tana yin koriya shar abinta ko ba haka ba shi za ka ga wasu manoma suna sassara wasu bishiyoyi a tsakiyar gonansu saboda wannan ranar da baya taba wannan shukan inda rana ba taba shukan ba shukan ba zai kyau ba to ka gani mana yace ai akwai wata shuka ma wai dawa zaura inuwa ake sata to ita sai dai ga ta yadda gudugur dugur haka ko ba haka ba yabanyan ta ba yana yin kyau kaga yabanyan ta ba zai yi kyau ba dama ai magana da manoma manomi yake so shine yayi shuka noman shi yayi kyau ko ba haka ba duk dan citan da yayi noman citta sai noman da yake kyau yaya akwai damuwa to kaga bukatan dama manomi shine yayi noma abu yayi kyau in mai noman masara ne in ya noma masaran nan ya ga ta yi kyau ta yi goyo uku uku uku ko hudu haka sai ga yana ta murna ko to shine Allah subhanahu wataala ya ce in ban kawo muku ranan ba wane ne ya isa ya kawo muku babu Allah ya ce haka nan ku gaya mun wane ne ya isa idan na sanya rayuwanku kullun cikin rana kuke kullun rana kullun rana ba dare akwai wani wanda ya isa ya kawo muku daren an babu to wannan ma suna daga cikin halittu na Allah kaga wannan tauraron da kake gani to ba haka kawai aka yi su ba tauraron da kake ganin ta ƴan karama to ba anan duniyar take ba nan kusa da mu take ba kowane tauraro kwara ɗaya da kake gani ya yi girman wannan duniyar su hamsin kowane tauraro kwara ɗaya da kake ganin shi nan ya yi girman duniyar nan da muke ciki su hamsin nisan da yake da shi ne tsakaninsa da mu muke kallonsa wannan ɗan ƙaramin haka sosai ballantana ita ranar ai rana da kake gani ta ninninka wannan duniyan ya kai so dubu ɗari a haka ne fa ɗan adam yake jin zafinta a haka wata ita ce take nan kusa da mu shine har zaka ji an ce an je duniyan wata an je duniyan watan ka tambaye su in an je duniyan watan ana ganin watan a wurin ba za a ganta ba domin duniya ne yadda ka ga wannan filin da farfajiya haka to ita ma wannan watan da kake gani da haske haka ita ma take tana da filinta da fadinta da komai da komai a ciki shine wurin da zaka ga ba a iya yin tafiya sai dai a rika yin wani abu haka haka ko kamar mutum ya zama dan dan kwikwiyo kwikwiyo haka yana wani har ma ka taba ganin su a ai idan dan adam ya je wannan wurin sai dai ya rika motsi kamar dan kwikwiyo kwikwiyo haka akwai abin da kuke kira turanci gravity shi a can wurin babu gravity force of gravity ake cewa da turanci to shi a duniyar wata babu force of gravity menene force of gravity shine da za ka ɗauko wannan abun yanzu haka ko ka sake shi haka nan wurin tunda akwai gravity shine zai sauka kasa haka amma shi a duniyan tauraro duniyan wata idan ka sake shi haka to ba zai taba yin kasa ba sai dai yayi sama ba zai kuma ƙara dawowa ba har abada ya tafi kenan shi ake kira gravity an gane wannan to a can duniyan watan babu gravity shi yasa zaka ga wanda suke zuwa sai ga suna ta wani dan abu a hankali tukunna domin idan kai wani motsi haka to abin zai tafi da kai shikenan har abada ka bata wannan ai wani abun ban mamaki ne da halittar Allah ko ban mamaki ne ai wannan na'urar da kake gani ana ta amfani da su suna amfani ne da satellite din can sama satellite din an wurga ta ne sai ta tsaya a duniyan wata din daga nan ne ake iya gano ina ne dan adam ya yanzu yanda muke zaune na nan wurin da kana da wannan application din map na duniya in ka danna zai nuno maka mu din nan a nan wurin da muke zaune nan yanzu nan za a nuno duniyan za ka ga kana budewa ba sanin akwai wani suka gwada ba za ka ga kana budewa kana ganin garuruwa kana budewa kana gari kana budewa har ka ga nan din nan da muke zaunan nan a nan wurin jami'an tsaro suna yawan amfani da shi in ka ga mutum ya yi laifi ba a kama shi ba jami'an tsaro ne ba su so ba kawai in ka ga mutum ya yi laifi ba a kama shi ba to jami'an tsaro ne ba su ga dama ba kawai amma da wannan tauraron da kake gani duk inda kake in dai akwai wata na'ura a jikinka to an riga an gama an riga an gama da wannan na'urar ne za a yi ta tracing ɗinka har inda ka shiga yan abin dai a ce babu na'ura a jikinka wanda akwai sim a jiki amma matukar akwai haba jami'an tsaro ba su ga daman kama ka bane har inda ka shiga har ɗakin naka da kake ciki za a nuna maka yanzu nan akwai in akwai mai babban waya zai iya gwadawa ka gwada in kana da babban waya ka gwada yadda muke zaunan nan da wannan na'uran kana budewa kana budewa haka kana budewa za ka ga gaka ai wannan layi da wannan kwanan da duk za ka gani yanzu an gane wannan to wannan kaɗan ne daga cikin halittar da Allah ya kuma ko ka san wannan hadarin da kake gani da wannan hazan da kake gani ba a cikin sama yake ba wannan ruwan saman da ake yi ba daga sama ta ɗaya yake zuwa ba iyakacin shi daidai wannan azan ne kawai wanda suka taba shiga jirgi ana ruwa za a gaya musu ko yanzu a duniya ka ga abu da ba amma ake gaya ba yanzu a duniya ana ruwa to ku kuna ina ne yanzu haka za ka ga matuƙa jirgin suna faɗa yanzu a duniya ana ruwa to ku da kuke nan kuna ina ne wai saboda sun wuce saman wannan hadarin da kake gani shi yasa su ba za su taɓa ganin ruwan ba ruwan yana zuwa ne daga cikin wannan hadarin ko daga wannan hazan ko ya ake cewa daga cikinsa shine zai sauka ya kasa amma ba wai daga can sama ta ɗaya ba daga nan ba wannan halitta ne na Allah na ban mamaki idan ka zo nan doron ƙasa sai ka ga halittun Allah kala kala kala kala kala kala wasu ka san su wasu baka san su ba wani halittan sai ga tunda aka haife ka baka taba ganin shi ba ko to haka nan dama dan adam bai isa ya iya kidaya halittun Allah ba gaba daya an gane wannan to haka a doran kasan a cikin mutanen ma sai ga mutanen kala kala ko yanzu idan kana mu'amala da wanda yake yan China ne duk sai ka gan su iri daya ba san kun taba lura su wayancan haka yan China China nan ko sai ka gansu duk iri da banda Allah wa zai bambanta su to amma su da suke rayuwa a cikin su suna gane junan su su ma idan sun shigo cikin mu haka sai su ga mu wai iri da ne ce waya kuke gane kanku ne ce da kuke gane kanku haka kuke gane to haka zaka gani kaga Allah ya maka wata halittan kai fa tabarakallahu wa sallallahu alaihi ko yanzu ko wannan tantabarin da ake ta siya da kuɗi mai tsada masu safan nan dan adam ya yi sai yi su yanzu ga kaji nan su ma masu safa ko ana nan ana nuwaila ne ko me kiran su nuwaila ko ana nan ana tayayin su ga su nan kaza ne ne da san kaza amma sai kuɗi dan an ce akwai na dubu bakwai ko har dubu goma kaza kwara ɗaya kai ka ɗauka rago ne kuma wannan kaza ba ba wai ci ake yi ba kazan dubu goma ba ci ake ba kawai ana kiwonta ne a gida kawai ta dan yawo nan ta dan yawo nan wani banda Allah wa zai wannan ko wannan neman abin da zai ci a gidansa kai gaje ka zo kaman dubu goma wai ka sake ta a gidanka to haka za ka ga halittun Allah kala kala to banda wannan ka kalli abubuwan da Allah ya sa a doron kasan ko wasu abubuwan an yi su ne don taimakon ka kai dan adam da babu su da ka sha wuya ko Allah subhanahu wataala ya ce kaga wayannan duwatsun da kake gani ba mun yi su haka kawai bane dan tare mu kuri a mun yi musu mun sa wayannan duwatsun ne dan su taimake ku kada wannan duniyan ta rika rawa da ku wal jibala autada muka sanya duwatsu su zaman to tura ku ga kasan domin da za a cire wayannan duwatsun to da za ka ga duniyan ta rika rawa da mutane an lura ko Allah ya kare mu sannan ka ƙara kallon halittun Allah da Allah subhanahu wata'ala ya yi su kuma a cikin ruwa kai cewa aka yi ba idan halittun da ke kan tudu halittun da ke kan wannan duniyan nan ba cikin ruwa ba idan sun kai su dubu goma to halittar da ke cikin ruwa wanda Allah ya yi kala kala kala kala su kuma za su kai dubu ɗari uku idan mu da muke kan doron ƙasa halittun da ke doron ƙasa gaba ɗaya mun kai dubu goma kala kala kala kala a ce akwai mutum akwai rago akwai zaki akwai zakara akwai wannan ka rika kirgawa kala-kala aka ce mun kai dubu goma to halittun da Allah ya zuba a cikin ruwa to su kuma za su kai dubu ɗari ko ina karanta wani documentary na ok film ne wani kamar da sai documentary ne amma a sura na film clip ne haka aka yi cewa wannan sauro da kake gani yana da samfuri kala-kala jins kala kala kala kala wannan kalan sauran daban wannan kalan sauro ba da ta sani kalan wannan daban kalan wannan daban kalan wannan daban kalan wannan daban an ce sun fi arba'in sauro wannan da ka sani ai ko kai ma ka taba ganin wani sai ya ganshi wani kore kore wani sai ya ganshi baki wani sai ya ganshi baki da fari fari ko wani sai ya ganshi kato to kaman kaman spider kaman girgizo ba sai ma kun taba ganin irin wani to aka ce shi ban kawai sauro kwara ɗaya da kake gani halittar shi akwai shi kala kala kala sun kai arba'in banda Allah waye zai wani banda halittar kifi da Allah ya yi su kala kala daban daban daban daban daban daban daban daban daban wane ɗari uku ko ko kai da kanka yanzu zaka iya lissafo talatin akwai tarwada akwai wane ne akwai wa ko ba ka wani ga sunan kala kala kala kala ko wani kifin in ka ganshi sai gama kamar fiskan mutum ne ko duka ban sani ba wani in an taba ganin irin wa'annan ko da ba ido da ido ba a documentary haka za ka daga kallo ko kasan ni na da kallon irin documentary abin da yake da alaka da bincike da masana suke yi ana sawa a wani tasha ana kiranta abu dhabi ko geography geography menene abu dhabi ko ina yawan kallon wannan tashan za ga halittu wayanda ake nunawa daga nan dan adam zai gane cewa Allah ba abun wasa bane sai maciji sai ya ga macizai kala kala kala kala kala kalan su daban-daban wane ɗari ko kalan maciji gidajensu hawa hawa hawa hawa kaman kai zaka iya cewa akwai maciji akwai mesa akwai wane ne akwai wane ne to irin wayannan categories din kalan kala kala kalan su sun fi dari to sai Allah subhanahu wataala yake duka wannan ina nuna maka girma na ne duka wannan halittun da kaga an yi ta alamul alawi da alamul sufli dukansu yana nuna maka girman Allah ne kai dan adam ka kiyaye Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce da wannan kudirar tawa da cikakken ikon nan nawa shi ne nake juya dukkanin wannan halittun banda Allah subhanahu wata'ala wane ne zai samar ma da giwa abinci ya kuma samar ma da kiyashi abinci ai da wainiyan giwan sai ta manta da kai kiyashi kuma za ka iya cewa da Allah wannan kiyashin ma me zai yi Allah rabu da shi bai da amfani a ji da giwaye da shanu da suwa ne ne amma banda Allah duk wata halittarsa da ka sani Allah subhanahu wata'ala ya ce ni zan ɗauka abinci na bata zan kai mata shi duk inda take ina gaya wa ɗalibai in muna karatu cewa su ƙara kallon yadda Allah ya ce za a iya yin ruwa a wani wuri har ruwa ya yi ambaliya haka ake cewa ko flood ruwa ya yi ambaliya ya cika wuri gidajen mutane duk ruwa ya shige ko littattafan mutane duk su yawa alarar ma ya gane yanzu littattafan mutane duk su jike dan kudin da mutum ya boye a kan gado ko a ƙarƙashin gado me zai same shi ko ya jike ko ya budwa subhanallah kaga ko an jama mutum aiki to kaga yadda ruwan nan yayi barna a wannan wurin gine-gine suka faɗi ruwan na janyewa za ga cinnakun da ke yawo a doron ƙasa sun fito su kuma ko kaɗan ruwan bai musu barna ba su a gidansu gashi kuma ruwan a ƙasan ya dawwama amma ruwan na janyewa za a ga cinnakun sun fito kuma sun ci gaba da harkarsu su ruwan ko isa ma inda suke bai kai ba gashi kuma su suna ƙasan banda Allah babu wanda zai iya ba wa'annan halittun kariya ruwa ya wuce kwana uku bai janye ba yana janyewa kaga cinnakun nan sun fito sun ci gaba da harkarsu kuma lafiya ne me yake ƙoƙarin nuna maka cewa cikakken ikonsa da ƙudurarsa da shi ne yake tasarrufi yake lura da kowane halitta nasa Allah ce waye ba da cinnaka ana kira cinnaka da suna nam tururuwa ne kuma yake cewa tururuwa kaga tururuwa baki ne da tururuwan nan zai yi tafiya a cikin duhun dare ko cikin duhun dare cikin duhun daren ma cikin daji Allah subhanahu wataala yake cewa babu kafasa kwara ɗaya da zai ɗaga ya motsa face sai na ganshi sai na ji motsin wannan kafan nasa da ya ɗaga kuma banda Allah waiwaye zai yi wannan shine yake gaya maka cikakken ikonsa da ƙudurarsa wa ma tasqudu min waraqatin إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله يتي باب ونغنيه ka san ganye ko wanda yake tsayawa a jikin bishiya ko yake fitowa a jikin bishiya wanne ne daidai aran wanda yake fitowa ba tsayawa yake domin shi a jikin bishiya ne ka san hausan kala kala tunda akwai wanda hausawa ne ta nan gemun dan markaye da za su rika gane wa allura to wannan ganyen da yake tsirowa ko yake fitowa a jikin bishiya Allah subhanahu wata'ala ya ce ba zai taɓa motsawa ba sai Allah subhanahu wata'ala ya ga motsawansa ina ya kalla gabas ko yamma ko kudu ko arewa sannan kuma motsa wanda yi ba zai yi kara ba Allah ya ce kuma sai na ji kara to sai ka tsaya ka kalla bishiyar layin ku kawai za a samu ganye ya kai goma na Allah bishiya guda ɗaya za a samu ganye wuce goma ba zai wuce biyu ba ganyen bishiya ba muka ce ba kauce ba ana maganar bishiya sosai kamar dalbejiya za a samu ganye kai goma Allah ba a san yawan adadin ba to wannan yawan adadin da kace baka sani ba kowanne ɗaya idan iska ya kada shi Allah subhanahu wataala ya ce sai na ga yanda ya motsa ina ya kalla gabas yamma kudu ko arewa kuma sai na ji karan motsawan kowanne ganye kwara ɗaya sai ka tsaya ka kalla wai bishiyoyi nawa ne a layinku bishiyoyi nawa ne a ward ɗinku bishiyoyi nawa ne a local government ɗinku bishiyoyi nawa ne a state ɗinku bishiyoyi nawa ne a Najeriya bishiyoyi nawa ne a Afirka bishiyoyi nawa ne a duniya gaba ɗaya Allah ya ce babu wani ganye ƙwara ɗaya a doron ƙasa da zai motsa face sai na gan shi sai na ga ina ya kalla gabas ko yamma ko kudu ko arewa kuma sai na ji karansa Allah ya ce to wannan in nuna maka ƙarfin iko na da buwaya na ballantana kai da kake tunanin wai zaka iya shiga wani wuri wai Allah bai ganka ba Allah ya ce ƙarya kake yi babu wannan wurin kai cewa ba Allah yi ma ya kunu min najwa illa huwa rabi'uhum karka ansawa mana wala kamsatin illa huwa wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabihu Allah ya ce ma ya kunu min najwa babu wani mutum kwara biyu da za su tsaya suna tattaunawa face sai Allah ne na ukunsu duk abin da kai tunanin za ka iya shigewa wani wuri da kai da wani ku kulla ku sada Allah ya ce a ina wurin ina ci ba wai da ilimi na ba a Allah ce waye ina wurin kawai ka tsaya a nan kawai kar ka tsaya kana ta ba kanka wahala wai bi ilmihi Allah ya ce a ni ban ce haka ba Allah ya ce ma yakunu min najwa mutane ba za su taba ganawa ba talatatin su zama su biyu ni ne na ukun su su zama su hudu ni ne na biyar ɗinsu su zama su shida ni ne na bakwai ɗinsu su zama su goma ni ne na sha ɗaya Allah ya ce ko ƙasa da haka ina nan tare da ku duk abin da kuke kullawa kuke sakawa Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kanu Allah ya ce ina nan tare da ku duk inda kuke to sai kai tunanin kai cewa ma fa Allah ya saboda kwakwalwanka ya dauka sai ya ce ayi hasabul insanu allam yarahu wai dan adam sai ya rika tunanin zai iya labewa ya aikata wani abu ba wanda ya ganshi Allah ya ce haba dan adam alam naj'al lahu ainaini ba mu sanya maka idanuwa guda biyu ba wannan idanuwan guda biyu da kake kallo da su Allah ya ce su za a yi maka hisabi da su a ranar lahira sai a ce ma idan da me da me ka kalla wani yaya ce na kalla qur'ani ko ba ka ce ma Allah ka ba insha Allah kuma na'am za ka faɗa billa billa ce Allah lallai na kalla alkur'ani da wannan idan Allah na kalla me kuma Allah ma ya ce na kalla littattafai kuma kuma ka kalla matanka amaryanka la ilaha illallah da yaran ma ko ba ka kallo aran ma ya ce a shi aran ma ne baya kallon matan to almuhimmi abin da ke kokarin faɗa shine wannan idanuwan da kake gani duk abin da muke kallo da shi za a mana hisabi akan sa ranar lahira an gane wannan Allah subhanahu wataala ya ce alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn ba mu sa maka lebe da harshe ba ba mu sa maka labba guda biyu ba da harshe wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn muka shiryar da kai hanyoyi guda biyu to kwalwanka ya rike wannan sai Allah subhanahu wataala ya ce إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله يتي كاغا جنن دا muka baka shine ma'anar inna sama wal basara kaga wannan idan da muka baka wal fuada da wannan zuciyar da aka baka kullu zalika kana anhu mas'ula dukkanin su Allah ya ce sai mun maka hisabi akan suranan lahira me da me kaji kada kade ko wa'azi yau aran ma ya ce kai duk abin da kaji da wannan kunnan naka ka shirya ba Allah an sa ranar lahira a kansa in ka ji kiɗa to za ka ba da labari a kai in ka ji karatu ko ka ji wa'azi za ka ba Allah labari a kai za kuma a maka hisabi gani shi ma duk abin da ka kalla ka kiyaye shi domin za a tambaye ka ran lahira mai da me ka kalla Allah dai ya yafe mana an dai kurakure da yawa ba ko dan kana dan kallon wayan nan naka aran man kai haka sai ga an nuno wata mata kuma ko haka haka haka haka eh sai mutun ya kawo da kai sai Allah ya tsare Allah ya kare sai Allah subhanahu wataala ya ce dukkanin wayannan abubuwan da ka gani to da kudura ta ce da cikakken iko na nake lura da su sannan kuma iko na da mashi'a na ganin dama na ya gama ko'ina a tudu ko a kwari ko a cikin rabi idan Allah subhanahu wata'ala ya ga dama sai ya sa rabi ya yi ambaliya duk ya shigo garin mutane in ya ga dama kuma sai ya sa kogin yoyo ambaliyan kifaye duk ya turo muku kifaye ba sai kun je wani kuna hawa ruwa kuna neman kifi ba duk sai a yo muku aman ban taba ban sani ban wani ya taba ganin irin wannan cewa kogi yayi ambaliyan kifaye ya tura su waje kawai sai dai mutanen gari a zo ana daddauka haka Allah ya ga dama in ya ga dama ya turo muku da gwalagwalai da ke cikin ruwan musamman wanda suke gefen babban teku haka sai a sa tekun sai ya ambaliyan gwalagwalai kawai a watsar da shi mutane su tsunta suna zama masu kuɗi Allah ya ce to ganin dama na ya gama ko ina da ko ina kai fa ma sha Allahu kana Allah ya ce abinda na so shine yake yiwuwa ko shugaban kasa so nawa yana neman shugaban kasa so hudu ko ko so uku so hudu to da Allah bai ga dama ba ya zama ba a zaɓe shi ba an zaɓe shi amma Allah bai ga dama ba saboda haka ba zai zama ba ko ba haka ya faru ba lokacin da Allah ya ga dama kuma ba sai Allah ya ce ya zama kawai shikenan masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakul abinda Allah bai ga dama ba to ba zai taba yiwuwa ba sannan Allah subhanahu wataala ya ce kaga wannan kuwa din nawa babu wani mutum wanda zai iya guduwa wani wuri yayi tunanin wai ba za mu iya kama shi ba in ji Allah Allah ya ce babu wani mutum wanda ka ce wai kai ka gudu daga kafan can za ka je makodi don kada Allah ya kama ka ba zai yi ba ko ba na gaya maka na dan fulani ba wai ya ce ba ka ma je maka ba Allah ya kashe ka balanta na ka je can ko ba ta wani wai dan uwan shi ne ya tattara kudin shi ya lallaba ya lallaba ya biya kudin aikin haji sai da ya je makan sai kawai Allah ya kaddara rasuwan shi a ta yace a ake kitan ga ita ma kana nan Najeriya ma Allah ya kashe ka ballan na kaje maka ko Allah ya tsare Allah ya kare to shine wannan ayan take nuna mana babu wani wuri wanda mutum zai iya guduwa ya lade wanda iko na Allah ba zai iya sawa a kama shi ba a ɗauki ransa ba babu wannan wurin ai akwai wani aya ma da ake cewa aina ma takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuka shiga inji Allah yace mutuwa za ta bi ku da dauko ku Allah ya kafa ma 'yan Najeriya wa'azi amma da yawa ba taba lura ba da yawa ban ce wasu ba ko da yawa ba taba lura ba akwai inda ya kai gidan shugaban kasa tsaro akwai za a samu sojoji sun kai goma ba sun wuce ɗari biyu Allah fiye da haka to ‘yan sanda nawa za a samu wata in ka ce sojoji ɗari biyu uku ga sharan ma ya ce uku jami'an tsaro za su yi haƙuri ana misali ne yau da su kuma an lura ko to duk wannan tarin jami'an tsaron Allah subhanahu wata'ala ya ce wa mutuwa shiga gidan shugaban ƙasar nan ki ɗauko shi ba ɗauko a ba ba sojojin sun kama mutuwan? Dan Allah sun kama ta? Ta ma ɗauke shi ba san ta ɗauke shi ba an gama. Ba ta biya raduwa ba? Ba ta ba abba kiyari ba? A ai abba kiyari ba shugaban kasa ba ne Shi ma babba ne? A ai shi ba za mai jami'an tsaro ba. Akwai? Ka an rama kai babba ne ba, duk ka san wayannan mutanen. An lura ko? akwai abin da yasa nake haka saboda kai da kanka ka rika riskan abin da muke kokarin faɗa in aka kirawo wani za ka kalle shi ka san babban mutum ne ka san gidan shi ko ba za a rasa jami'an tsaro ba to amma mutuwar sai ta shiga jami'an tsaron nan babu abin da za su iya yi da ni da kai ya zama mana lesin mu akwai ɗan sanda ne a kofar mu akwai ɗan kadbis ne akwai ɗan agaji na kofar gidan mu ko ɗaya babu to ka gani ashe mu ne mutuwar ma za ta fi saurin ɗauka kenan kenan da ni da kai mu shiga taitayin mu idan wayancan manyan mutanen jami'an tsaron da suka sa a kofar gidajensu ko a cikin gidajensu ba su hana mutuwa ba kai da kake singul wallahi ka kiyaye Allah an gane wannan ka kiyaye Allah subhanahu wataala sannan Allah subhanahu wataala ya ce babu wani wanda ya isa ya je wani wuri ya ce nan wurin Allah baya da iko da shi ko akwai wannan wurin ka suranta a kwalwanka akwai wani wuri wanda zaka je ka ce nan wurin Allah bai da iko a nan wurin saboda gonan babanka ne eh ba zai yi ba ko da baban naka da gonan man Allah ya ga dama duk sai sai halakar da su wallahi ya ake halakar da gona sarkin garin ya zo ya ce an gano ma gonan ma ba na ku bane ta ba ciki daga wurinka sai dai kai ta salati yanzu sannan malam ya ce wannan zulkuwatul matin din tana ƙara nuna mana cewa annahu ausala rizqahu ila jamil alam shine ya isar da arzikinsa zuwa dukkanin duniya yadda kake ganin Najeriya akwai masu arziki in ka je Niger zaka tarar da masu arziki in ka je Ghana zaka tarar da masu arziki in ka je Chad zaka tarar da masu arziki in ka je Kamaru haka in ka je duk waye ba su wannan arzikin duka Allah ne duka Allah ne sannan wannan ayan ta ce ba Allah ya ce inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin ba yace yana yana ƙara nuna wa duniya cewa daga cikin ƙarfi da iko da kudura na Allah subhanahu wataala shine yayi alƙawarin duk wanda ya mutu sai ya tayar da shi in dai ka mutu to Allah ya ce sai an tayar da kai bayan kasuska aha bayan jikinka ya riddige kashi ya aha shi okay jiki ya ya ya me ake cewa ya zagwanye kashi ya rududdige Allah subhanahu wataala ya ce bayan haka duk zamu tasar da kai banda iko na Allah ba wanda ya sayi wannan ba ba shi bane a surat yasin Allah ya faɗa da Allah subhanahu wataala ya ce wa anna Allah yab'athu man fil qubur Allah zai tayar da dukkanin wanda ya mutu da wanda sai Allah ya amfani da kalman kabari saboda shine mutane suka fi sani in mutum ya mutu ana sa shi tare da cewa ai akwai wanda suke mutuwa a wurin da ba a birne su ba ko misali a daji makamancin irin wannan Allah ya tsare kamar kidnapper sun kama mutum an ki kawo kuɗi sun kashe shi ka san yadda gawan suke ba sa birnewa to wannan aka ga ba sa shi a kabari ba da mutumin da ya nutse a cikin ruwa ai ba sa shi a kabari ba to anan wani kuma Allah ya ce wa anna Allah ya ba'as man fil qubur Allah zai tayar da wa'inda aka sa su a cikin kabari sai aka ce to wa'inda kuma ba sa shi a kabari ba ba sai aka ce ai an yi amfani ne da shi saboda kwakwalwar mutane sun fi sanin in an yi rasuwa ana ɗaukar mutum a sashi a cikin kabari sai ai Allah ya ciki ba wannan ba har wanda dabba ya cinye naman shi za mu dawo da naman da kashin nasa da komai mu ƙara raya shi duka shine sai wannan aka samu wani ɗan ta'adda ya je ya ɗauko wani murmusasshen kashi ko kashin da ya tsufa sai ya zo yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu idan mun mutu mun zama irin wannan kashin shine wai zaka ce wai Allah ka sai ta yadda mu sai yana murmusa kashin kafin zai rika yin gari gari haka yana sauka yana yana zuba shine saukan aidi ba zuban ba kai hausan naka yaya dai an gani ko yana murmusawa kashin yana yana yin gari za ga yana zuba kasa yana abin nan haka yace yanzu bayan mun zama wannan shine Allah zai tashe mu sai Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabu da shi bar na bashi ansa wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu Allah ya ce wai mu yake buga mu misali wai yana zuwa da kashi yana murzawa wa nasiya khalqahu ya manta yanda muka halice shi ne min nudifatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassarahu thumma amatahu thumma idha sha'a shi gudanar wannan dan adam yake wanda zai rika zuwa wurin annabi nan wai yana cewa in ya mutu ya zama kashi ya rizike wai Allah zai tashe shi wa daraba lana mu din ne kake buga ma misali ka manta yadda muka halice ka daga digon mani wanda in ya taba kayanka ka fito cikin gari aka gani sai ka ta jin kunya arama ban sani ban ka lura a ce mani ya taba riganka yanzu abu kamata ne misali da arama ba arama ba bane ai a cigaba kawai ko to sai a ce mani ya taba rigan mutum kawai bai sani ba kawai sai ya fito duk wanda ya gani sai ya ce ah kamu ne wannan ya zuban maka ko ko kuru ne mai mutum mai za ga mutum yana yi sai ga mutum yana wani kakkaucewa ga sai ma fa ya wanke to wannan halittar da aka samar da kai da abin da idan ya taɓa riganka sai ka ta jin kunya ka ta wawancewa shine zaka zo gaban annabi na kana cewa wai in ka mutu za a tashe ka Allah ya ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim wai yana cewa waye zai tayar da wannan kashin bayan ya riddige Allah subhanahu wataala sai ya bashi ansa cikakkiya kul yuhyi allazi an sha awwala marra wanda ya samar da kai din a da da babu kai shine zai ƙara samar da kai ne shine ma'ana kul yuhyi allazi an sha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim shi kuma masani ne akan dukkanin halittunsa in dai halittunsa ne to Allah ya santa kuma za a dawo da ita to shine malam sai ya gaya maka cewa da wannan zulquwatul matin din isan nan na Allah da shine zai tsaya da duk wanda ya mutu an lura da wannan Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana wato mutane da yawa ba su san Allah ba shi yasa zaka ga suna yin abubuwan da duk suka ga dama Allah yana daga musu kafa a ƙarshe dai dan uwa da ni da kai mu sa a ran cewa kowane motsi da muka yi Allah subhanahu wata'ala yana sanar da motsin kuma in mun je lahira za a yi maka hisabi akan wannan motsin da kake yi ko dai kan alheri ko kan akasin alheri shi yasa ake son ka karar da rayuwanka cikin biyayya ga Allah domin baka san yaushe ne mutuwar za ta zo ba mu a garin mu an taba mutum lafiyar shi kalau ko ciwon kai bai taba yi ba ko ciwon kai baya yi nake so na ce sai da safe sai da safe gari na wayewa ya mutu mu a garin mu an taba yin haka nan an taba samun irin haka nan an taba samun wa alayi mu ma ka gani ko me yake nuna maka ashe mutuwan nan ba tana aiko da saura kwana kaza na zo bane ko da yaushe ka zamanto cikin shiri kana gyara tsakaninka da Allah kana gyara tsakaninka da mutane da kake rayuwa da su ka zamanto kowa yana faɗan abin alheri a kanka ne domin idan ka mutu za a faɗa wayannan abubuwan in kai ɗan ta'adda ne mutane za su faɗa wane ya mutu an huta da gaskiya ko wanda in ya mutu ana faɗan haka ai goma ma gumu ma da wani ya mutu kai wani kai an huta wallahi a sarara yanzu daga nan za a ta faɗan abubuwan da mutum yake ta yi na mugun abu to haka nan wanda yake yin abubuwan alheri idan ya rasu za a faɗa ko za a ga har a makabarta kafin a birne shi ko ana cikin birnewa za ga ana ta faɗa cewa wane kaza kaza ka an yi rashi wane mutumin kirki wane kaza kai ba za ka so kai ma ka mutu a rika faɗan kyawawan halinka ba dan me to ba za ka gyara ba tun yanzu kafin mutuwan ta so tunda dai mutuwan nan ba notice suke bayarwa ba mu tuba mu gyara abubuwan da muka aikata a baya na kuskure Allah ya je mana mu gyara yanzu mu ci gaba da rayuwa yadda Allah subhanahu wataala yake yi mana sai Allah subhanahu wataala ya ce آية تقبى أها وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم ولا يستعجلون مقارسة كوي أي وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون
الله سبحانه وتعالى يقول فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله يقول فإن للذين ظلموا kaga wayannan wanda suka zalunci kawunan su ta hanyar ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zanuban zanubin aha zanuban mithl zanubi ashabi suna da zunubi kwatan kwacin zunubin wayancan da suka gabata suka ƙaryata annabi Nuhu annabi annabi Salihu annabi waye mu ai akwai wanda muka ranto kisoshin su anan annabu nuhu annabu salih annabu hudu yace yanda suka karyata wayancan annabawan aka ba su zunubi to su ma al'umman ka ya rasulullah wa'inda suke karyata ka suna cewa a kai ba annabi bane wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala wayanda suka kafirta suna cewa kai annabi Muhammadu kai ba annabi bane ba Allah ya turo ka ba Allah ya ce a a yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim Allah ya ce a yasin ya kai annabi Muhammadu haka wasu malamai suka tafi cewa yasin sunan annabi Muhammadu ne wasu malamai sun taba kan cewa a'a ba sunan annabi Muhammadu bane kuraman baki ne wanda babu wani wanda ya san ma'anar sai Allah an gane wannan an gane wannan wal qur'anil hakim Allah yake ina rantsuwa da wannan alqur'anin wanda yake cike da hikima duk yanayin da ka kai ga zama mutumin kirki sai ka ga a qur'ani an kawo maka labarin wani wanda ya fi ga zama mutumin kirki ko ba haka bane duk yadda ka kai ga zama dan ta'adda to a qur'anin sai an baka labarin ga wanda ya zama dan ta'adda ya ba fi ka zama ɗan ta'addan ga yadda makoman shi ta ƙare. Ko, in arziki ne kana tunanin an baka arziki kana ganin kai wata tsiya ne, a ƙuranin sai a kawo maka labarin wanda ya fi ka arziki, ya yi amfani da arzikinsa ta hanyar kwarai, ya samu aljanna. A baka labarin wanda ya samu kuɗi arziki, ya ki amfani da arziki ta hanyar da ya dace ya ce wuta, sai a ce shugabansu, ƙaruna. Ko, duk wani abu wanda za ka yi tunani to ƙur'ani ya riga ya kawo maka samfuri da misali a kansa sai dai kai in kana karantawa baka san ma'anan shi ba Allah ya tsare Allah ya kare Allah ya ce wal qur'ani la tumiti innaka laminal mursalin kai annabi Muhammad kana daga cikin annabawa na ni ne na turo ka ai ma a cikin annabawan kai ne ulul azmi kai a cikin ulul azmin ma kai ne jagaba to shine sai anan wurin Allah subhanahu wataala ya ce kaga waɗanda suka karyata annabi Muhammadu suna da zunubi irin zunubin da aka baiwa waɗancan mutanen da suka karyata kissoshin da muka kawo su ne adawa samudawa mutanen annabi nuhu ai ina ganin su ne suka zuwa wannan suran yadda aka faɗa sun karyata waɗannan annabawan kai ma al'umman ka gashi sun karyata ka to yadda aka ba waɗancan zunubi su ma al'umman naka haka za a yi yadda aka halakar da wa'ancan al'umman kai al'umman ka ya rasulullah ba za a halakar da su ba za mu jira su zo lahira su gani yanda nake yi da wanda ya saba wa annabi na ko ya wulakanta annabi na me yasa mu al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba za a halakar da mu ba saboda Allah yana ji da annabi Muhammadu Allah yana san annabi Muhammadu Allah ma ya faɗa a Qur'ani yace ba za mu taɓa yi musu azaba ba matakar annabi Muhammad kana cikin su bayan ma ka tafi ka yi wafati ba za mu musu azaba ba matukar suna cewa astaghfirullah Allah subhanahu wataala yace wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim yace Allah ba zai taba musu azaba ba alhali kana cikin su annabi Muhammadu to kai ka gashi suna kare ta annabi da ba dan haka ba kawai Allah zai ce mala'ika ya zo musu ihu su ma duka su mutu mayu kawai amma sai Allah ya ce tunda annabi Muhammad yana ciki ba za mu yi azaba ba me yasa domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine masdari shine tushe shine source na kowane rahama ta ubangiji sai a ce ga ainihin rahamar kuma ainihin madarar rahamar ba shine annabi Muhammad to gashi kuma sai a ce kuma za a mu wasu azaba sai Allah ya ce ba za mu musu azaba ba matakar kana cikin su annabi Muhammad bayan ma kawo shi saboda al'ummar ka ne duk laifin da suka aikata ba za mu halakar da su ba matukar suna cewa astaghfirullah astaghfirullah da abin da iyayenmu suka fi mu kenan ko da yaushe za ka ga iyayenmu da tarbin nan astaghfirullah astaghfirullah mala hamza ko ba ka ba alhaji hamza ka gani ko ba ka iyayenmu suka rayuwa suna ta astaghfirullah astaghfirullah duk inda zaka je ka gansu da tarbin nan nasu a hannu kai kana ganin kaman ba su waye ba a'a ba haka bane wallahi lahiran suke gyarawa lahiran su suke gyarawa kai kana ganin kai a'a yanzu ne ma rayuwar ta fara dan uwa ka daina jiran kanka Allah subhanahu wataala ya ce ba za mu musu azaba ba matakar suna cewa astaghfirullah me yasa domin shi istighfarin duk girman zunubin ka Allah ya ce in dai zaka ce astaghfirullah Allah na tuba Allah ya ce sai mu yafi kai Allah fa ce waye babu girman zunubin da ya gagare ni yabewa wani zunubi na ake cewa Allah ba yabewa shirka haka ne to har shirkan fa Allah yana yabewa har shirkan Allah yana yabewa da zaran ka ce Allah na tuba na daina yin tsafin na daina yin shirkan Allah ce sai mu yabe maka ko ba haka bane yanzu wayanda suka musulunta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su bauta ma gumaka ba amma suna musulunta ba sallah ce da an yafe musu duk kun ci bulus ko yanzu wane ne ya fi matsa ma musulmai a duniya wane ne George Bush ko Yahudawa to kaga wannan Yahudawan duk matsawa musulman nan da suke yi da za su ce yanzu sun tuba sun musulunta Allah ya ce duk sai mu yafe muku kun ci bulus kuma ku zo a sako aljanna duk wannan azabtar da mutanen da suka yi kaga ya fir'auna ya kashe mutane ko ya kashe yara sama da miliyan biyu jarirai da bisa kaddarawa ya ce ma Allah Allah na tuba Allah ya ce sai na yafe maka duk girman zunubinka kar ka taɓa tunanin wai ka kai laifin da ba za a yi ya yabe maka ba Allah ya ce a ko tsabi kake kana son jinin mutane yau in ka ce ma Allah ka tuba da gaske Allah ya ce sai ne yabe maka ba abinda Allah subhanahu wataala ya ce ma annan Musa wa kenan abinda Allah ya ce ma annan Musa kenan lokacin da wannan mutumin mai kudin nan karuna ya ta ma annan Musa wulakanci ko aka ce ma annan Musa an baka dama kai kontrolin ɗin ƙasa lokacin da shi ƙarunan ya je ya biya wata mata kuɗi idan annan musa ya zo yana yin wa'azi kawai ta zo ta ce annan musa ne ya mata ciki abin da ke abin da ya bada kuɗi kenan a yi aka ba wannan matan kuɗi karuwa ne kuma kowa ya santa ta ce to shi kenan ko za a yi wata rana annan musa ya zo yana tsakiyar wa'azi a gaban mutane da yawa haba wane goma ko kamar nawa sama da goma in ji alaran ma mutane sun taru nan musa yana ta musu wa'azi kawai sai wata mata ta daga hannu ta ce ina tambaya menene tambayanki ta ce menene hukuncin mutumin da ya yi zina ce za a sa shi a wuta ne in yana da aure za a jefe shi sai ce to ai kai ne kamun wannan cikin ya ce a'udhu billah ni ya ce kai sai hankalin annan Musa ya tashi har gashin shi ya rika hudo rigarsa ya ce ki gaya mun gaskiya wane ne ya saki wannan abin ta ce karuna ne kuma kuɗi ni ya bani shine annan Musa ya fusata ya gaya wa Allah ga abin da wannan mutumin yake yana bata min suna yana kaza yana kaza Allah ya ce an baka dama akan shi da hukuncin kasa duk abin da kake so kasa ta mai ka je kai annan Musa yana zuwa kawai sai ya ce min karuna kasa kama shi kawai sai kasa ta kama shi ta rika haɗiye shi kamar yadda kake ganin injin ɗin nika yana jan abu haka yana markaɗa shi yana haka ta rika jan shi yana cewa Musa dan zumunci ka yabe min sai nan Musa ya ƙara ce maka sa kama shi ta ƙara jan shi ta ƙara markaɗa ya ce Musa ka duba zumunci ka duba Allah sai ya ƙara cewa ƙasa kama shi haka ta rika haɗiye shi ta rika haɗiye shi yana kallo yana cewa Musa don zumunci ka duba Allah amma anan Musa ya fusata sai ƙasa haɗiye shi sai ƙasa ta haɗiye shi ya ce dukiyar nashi ma ƙasa ta haɗiye shi bayan an gama wannan anan Musa ya natsa sosai sai Allah ya ce masa Musa ya ce na mai Allah kaga wannan bawan ka san so nawa ya kira ka ya ce a Allah ya ce ya kirawo ka sama da su goma yana ce maka kuma ka duba zumunci ai dan wanshi ne yana cewa ka duba zumunci baka duba ba ya ce Musa ya ce na'amar ya Allah ka san me yasa baka ji tausayin shi ba kasa kasa ta haɗiye shi ya ce a Allah ban sani ya ce saboda ba kai ka halice shi ba saboda ba kai ka halice shi ba ya Musa ya ce ya kai annan Musa na ce na'am ya Allah ya ce da wannan mutumin a wannan lokacin da ƙasa take haɗiye shi ya ce ya Allah taimake ni Allah cece ni Allah ya ce zan cece shi kalla irin cin mutuncin da ya ma'annan Musa amma duk da haka Allah ya ce da a wannan lokacin ba Musa ya ta cewa ba Musa ya kalla zumunci cewa ya yi Allah cece ni Allah ya ce zan cece shi halitta na ne ai da abin da ka ga an lalata shi baka damu ba saboda ba naka bane ko yanzu wannan wayan ka ganka da zaka turo ta ta faɗi duka nan wani sai ya mutum ne subhanallahi subhanallahi arba haka ne ko ba haka zama ce ba za mu damu daga subhanallahi nan shi kenan mun kare namu amma shi mai wayan ba arma ya zaka ji yayi sai dau hakuri subhanallahi arma na da karfin imani wannan amma da wuya ba sai kaga mutum yana ta ka gani ko ya zo ya ja mun kaza kaza kaza kaza saboda mene na kani to shine abin da Annabi Musa yake Allah yake nuna mu Annabi Musa wannan bawan da kake gani saboda ba naka bane na wani yanzu fa a duniyance an kai matsayin da da za ka kirkiri wannan abin sai wani yayi irin shi to za ka kai shi kara kotu pirated ke nake cewa ko ba haka ba pirated za a kama mutum doka ne mai tsanani wani ya kera wani abu ka kwaikwayi irin nashi kai tsaye ko waka ne mutum ya yi ka kwaikwayi irin wakan shi to pirated ne za a kama ka za a kai ka shari'a ne mai zaman kanta wannan pirated case din to me Allah subhanahu wataala yake nunawa cewa fa innal ladina zalamu dhanuban mithla dhanubihim mithla dhanubi aqabihim fala yastajibun cewa kaga wa'annan da suka karyata ka ya rasulullah to ai suna da zunubai irin zunuban wa'ancan mutanen da suka karyata annabawa na fala yasta'jiluna kar su suka gaggautawa cewa a kawo musu azaba ka san wa'annan kafiran in ta'adda ne wai sai su rika cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan dai da gaske ne kai kai annabin Allah ne Allah ya turo ka ka ce ma ubangijinka ya mana ruwan duwatsu da wutan da wutan azaba wai Allah ya musu aha ruwan duwatsu da ruwan wuta na azaba Allah ya sa maka wannan Qur'ani Allah subhanahu wataala yake cewa wa iz qala Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabina li suka ce kai annabi Muhammad idan dai har da gaske ne Allah ya turo ka ka ce ma ubangiji da naka ya mana ruwan duwatsu daga sama a witna bi azabin alim ko yazo da wata azaba mai radadi ka dame mu wani Allah Allah Allah Allah shine anan wurin sai Allah subhanahu wataala yake fala yasta'jilu su daina gaggauta neman azaba ta zo kwana nawa ne za ka yi a duniya ka daɗe a duniya baka shekara ɗari biyu na'am saba'in ta a rama kai kuma ana wucewa mana eh masu ɗari ba su da yawa kai nawa kake san ran Allah ya baka ɗari yawa a rama to mutum ya daɗe kenan ko ba haka ba ya daɗe a duniya shine shekara ɗari biyu amma kamar yadda Allah ramma ya kawo mu a wannan karnin ba ma iya wuce shekara sittin saba'in da ka wuce shekara sittin saba'in to wancan sauran talatin ɗin dogarawa ne kawai dogarawa ne kawai sai kaga wani lalura na tare da kai ko dai baka gani ko ciwon kafa ko wani abu makamancin wannan ko baka jin zaki ko baka jin wari ko kamshi makamancin wannan abun in ma ba diabetes ya kama mutum ba ko haka za ga an tafi dai a wannan saba'in din zuwa tamanin casa'in a wahalci a wahalci a wahalci a wahalci amma wanda ya kama hanyar Allah sai ga Allah subhanahu wataala duk ya dauke mai wannan na zo garin na tarar da liman shekaran sa 130 da wani abu aka ce liman mai rasuwa duk wannan abubuwan Allah ya dauke masa ido ne kawai yayi rauni da kafarsa yana tafiya baya dogara sanda ko da kafarsa yana gani bakinsa muryarsa yana fita daidai daidai baya hardewa me yasa saboda ya kama Allah ya rike Allah kai ma ka rike Allah sai karshen ka ya kyawu Allah ya Allah ya kare mu Allah ya sa karshen mu ya kyawu sai Allah ya ce fala yasta'jilu su daina gaggautawa cewa Allah ya kawo musu azaba a sai Allah subhanahu wataala ya ce a wancan suran ata amrullahi ko wannan yana ga ate amrullahi fala tastajilun ai abinda kuke nema din nan na azaba yazo ai ya riga ya zo kwana nawa ya rage mu haɗu da ku a hunaini a gaggama da ku kwana nawa ne Allah ya tsare a ƙarshen surar sai Allah subhanahu wataala ya ce fawailu lillazina kafaru kalmar azaba ta tabbata ga dukkanin wa'annan mutanen da suka rika karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min yawmihim alladhi yu'adun daga wa'annan ranakun da Allah subhanahu wataala yayi musu alƙawari na azaba ranan badaru ranan uhudu ranan hunaini sannan kuma su je lahira a ƙara haɗuwa da wani nau'in azaba Allah mun tuba Allah ka yafe mana za a shiga sabuwar sura ko ko mu haɗu gobe to malam ya ce ba za mu shiga sa ka kuma daidai kenan dama masu cewa wai sai har karawa ne daidai awa ɗaya da minti ɗaya yanzu to ina ganin kuma abin da za mu iya ɗauka kenan abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana ga malam Ahmad yau wai muna tare da shi muna masa barka da zuwa Allah subhanahu wataala yanda ya zo lafiya Allah ya bar mun da shi lafiya masha Allah in akwai mai tambaya ɗaya biyu bismillah maulana to bismillah mahaukaci mai tambaya yana tambaya wai mahaukaci akwai hukuncin da baya hawa kansa na yana kai shi a'a shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi an ɗauki alƙalami akan mutane guda uku ko majnun mutumin da yake mahaukaci ne har sai hankalinsa ya dawo da yaro ƙarami har sai ya balaga ko da mutumin da ya suma har sai ya farfado wayannan mutanen duka babu hukunci a kansu wani malami ma cewa yi har da mutumin da yake bacci hukunci baya hawa kansa an gane wannan misali na ga yan wasu na mamaki a ce mutumin da ke bacci hukunci baya hawa kansa misali mutumin da yake bacci irin masu shure-shuren nan an sa'a ba min shari ba shure-shure ba farfadiya ba bacci ba mutumin da ke bacci ya rika harba kaba ba san ga kun san irin wannan kes din mutum yana bacci ya rika harba kaba ko ya rika wurga hannu haka sai ya zamanto a kusa da shi akwai wani yana bacci shi ma kusa da shi sai yayi ko yana mafarki haka sai da hushe shi yana naushin shi sai zai same shi a nan sai wanda aka nausa sai ya mutu to ba za a ce wannan mutumin da ke bacci ya yi kisa ba saboda ai ba shi cikin hankalinsa ko yana bacci to amma dai wannan bai zo a hadisi ba ko amma dai kai ma dai ka san tunda bacci yake ba da gangan ba ne Allah ya Allah ya yabe mana to kaga kenan ina zuwa saurin me kake yi kaga akwai azumi akan wannan mahaukacin tilla manzon Allah ya ce an dauke alƙalami a kansa akwai sallah a kansa babu kaga an dauke alƙalami a kansa haka ne Allah ya fi mana tambayan ka na biyu dan wa yana tambaya yawan watsa ruwa a wurin wanka irin ruwan sanyin nan ko dan jikinka ya dan yi sanyi haka wai yana karya azumi sai mu ce mu ba mu ga inda aka ce yawan watsa ruwa a jiki a jiki yana karya azumi ba sai dai idan ruwan ya shige makogaro an gane wannan in ya shige makogaro ko an shanye ko to shike dan sai azumi ya kare amma dan an watsa ruwa a jiki ni ban ga inda aka ce yana karyewa ba gaskiya ka san ilimi na da yawa kuma yana da faɗi mu dai ba mu karanta wannan ba Allah ya yafe mana Allah ya yafe wani tambayan to bismillah
bayanin da aka yi na gaisuwa misalin wanda suke kafa wuta da kai ga kuma ya ci sarari a kan da shawar zuwa na ya
a wa idza huyitum bi tahiyyatin wanda suke kafa wuta a kan da za a kuma malin da zuwa kafa wuta yace mene ya kafa wuta a kan gaisuwa idan wanda suke hana su a suna gaje eh suna kafa wuta to in ka gaje yana tsanani a zan yi ce kaji wani magana ai bi tahiyyatin da wannan lafazin ake magana tahiyyatuhum fiha salam ko tahiyyatuhum fiha salam ai sallama ita ce gaisuwan da addini yake magana akai a wurin wannan ina kwana ina gajiya nau'i ne na girmamawa kaga ma yanzu kake tuna min na ce zan abin nan to amma yau duka muna cikin wani shagulgula ban kaga har littafin ma ban fito da shi ba amma aran ma ka tuna min da Allah eh insha Allah za mu abin nan yau na dan shiga uzurori da yawa haka eh akwai jami'in mu mai bakin kaya mai bakin kaya ko mai farin kaya jami'in jami'in nan dan uwan shi wanda yake kaman baba a wurinsa ya rasu a katsina sun tafi gida domin janazan to za mu sa shi a cikin addu'a da Allah akwai wani aboki na tare muke ta gwagwarmayan karatu malami na ne kuma ta wani gefen shi ma Allah subhanahu wataala ya masa rasuwa malam Abdul Karim muna barin addu'o'i wurin yan uwa Allah subhanahu wataala ya gafarta musu Allah ya sa aljanna makoman su har ila yau akwai sauran yan uwa a nan garin da kuma can Kaduna wanda ba su da lafiya suna barin addu'a Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya akwai baba a nan gida ma an ce mun an kai shi asibiti kuma jiki ya ƙara motsawa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lafiya Allah aikin da za a yi Allah subhanahu wataala ya sa a dace don alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan akwai tambaya za mu iya ansawa in babu za mu haƙura me wannan tambayar rubutunsa bai fito sosai bayan da ake yi ai za a iya karantawa lalle ni dai na kasa gane wannan rubutun ni ma na kasa ganewa da Allah in mutum zai rubuta rubutu ya zai rubuto tambaya to a kyautata rubutun san yadda za a iya karantawa kaga dai yanzu dai ga tambaya ba za mu iya ganewa ba ko shi yanzu in ba a karanta ba kuma ya ga kaman ko an ji tsoron shi ne eh an ramma wani sai ya dauka tsoron shi muka ji mun ki mu karanta a ba haka bane ni ba na karatu haka ko kaina ne karatu ya hau kai ba ni zan yi ko wala yajmannakum shanana qaumin ala an la ta'dilu yadilu wa aqrabu lit-taqwa mu je malam mutum ne direba ai mun ansa wannan tambayar ranka ya dade ba wanda ya bige yarinya ba ai mun ansa wannan tambayar baka zo tafsirin wancan wurin bane eh shine abin da ya faru zai yi kafara ko ba zai yi kafara ba ina gan tambayar ka kenan kai ma yawa mutumin da ya bige mutum bisa kuskure ga mota shin zai yi kafara ko ba zai yi kafara ba zai yi kafara zai yi kafara wato mutane yana da kyau su gano menene fa'idan kafara menene hikima da dalilin da yasa aka ce ai kafara saboda wannan ran da ba kai ka halice ta ba ka san menene zafin kashe ta shine sai kai kafara za ka yi azumin kwana 60 a jere ba tare da hutawa ba saboda ka kashe rai sannan kuma zai biya diyya sai dai idan ‘yan uwan yarinyan ko mahaifin yarinyan ko wanda aka kashe ɗin sun ce sun yabi amma da diya da rai da azumi da ke son ce da kafara kenan duk sai yayi yare ba rai ba ne? yare ba rai ba ne ina tambayanka ko? sannan wannan kalmar ma kuskure ne hausawa muke yi ba a kalla wani a ce mai yare ai kai ma ba haushen yare ne ko wannan yana daga cikin kurakuran da muke yi wanda manzon Allah baya son irin wannan ko a kalla mutum a ce kabila kai ma kabilan ne ai dan me zaka kalla wani ka ce mai haka da ka ce ko da wanda ba musulmi ba to sai shari'a ya ce maka har wanda ma ba musulmi ba amma a kalla wani a ce mai kabila ko a ce ma wani yare ba a kyauta ba babu girmamawa ko wa qulu lin nasi haka Allah ya ce ka gaya wa mutane kyakkyawan lafazi kyakkyawan magana wannan kyakkyawan magana ne su wayannan bayan Allah da ran da suka ji kana ce musu yare ko kabila ba za su ji daɗi ba ko suna jin daɗi to ka gani sai mu kiyaye da Allah dan wa ka gane har shi wanda ba musulmin ba ko na bakin naka har wanda yake kabilan ne a in mutum ya kashe wanda ba musulmi ba za ka biya diya ai ka biya diya dan wa yana tambaya direban da yake tuka moto sai ya yo kan mutane da yawa wasu na teburin shayi kawai ko zaman majalisa kawai sai yayi kansu mutane sama da goma suka mutu a wurin to yanzu ya zai yi kowane rai kwara daya sai ya mata sittin ko ko yaya abin yake wasu malamai suka ce kowane rai kwara daya tunda ai rayukan daban-daban ne ya kashe sai ya musu azumi wasu malamai suka ce a'a ba haka bane tunda dai a lokaci ɗaya ne wannan laluran ya faru kuma ba da gangan bane yayi to idan yayi azumin kafara guda daya ana fatan Allah subhanahu wataala ya karba ya yafe masa eh abinda wasu malamai suka ce kenan kaga kenan dai akwai sabanin malamai akan wannan ko Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana ina ganin shi kenan ko Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka ai an ce shi kenan kuma an ce eh sai dai gobe karin bayani akan wanda tambayar da ya akan mahauta hukunci domin hukunta yanzu sun kashe kashe kashe kamar yanzu wanda shi ya haukatar da kai shi da kai shi ba wanda suke shaye-shaye haka da shauransu
tun da dai babu hankali a kansa har yanzu babu nike da suna har yanzu babu hukunci a- babu takalifi a kansa shine zance na gaskiya amma duk ranar da hankali ya dawo masa sai ya rama wayannan ibadun da suka kubce masa Allah ya fi mana an gane wannan dan waya tunatar da mu ne cewa akwai wanda suke shan kwayoyi fakalin totolin su wane ne duk irin wayannan abubuwan wanda suke zarar da mutane ko suke haukatar da mutane to irin wannan mutumin da ya zama mahaukaci sanadiyan shaye-shaye ko kurkura ya zama mahaukaci saboda kurkura yaya to duka haka ne shikenan shari'a tana nan kuna ta dariya ai kurkura giya ne gurgura kur- eh, kurkura maye ne abinda idan mutum ya sha sai an rirrike shi ko ba haka aka ce ba ni ban je taba gwadawa ba amma an ce ne kaji an ce akwai wanda idan ya sha wai sai yayi kaman zai yi tsirara to wannan magani ne ba magani bane likitoci cewa ma suka yi guba ne toxic ne tilla akwai wanda idan ya sha sai ya goshe da gudawa ko ba haka aka ce yake faruwa ba to kuma sai a ce mutane wai magani ne to duk wanda ya je yake shashan wa'annan abubuwan lalura suka zo suka kama shi shi ya wurga kansa zuwa ga halaka ba wai Allah da annabi ba Allah ya fi mana wanda ya sha wai ba ta sa shi maye ba sai mu ce to wanda ya sha giya ba ta sa shi maye ba fa sai a ce bai sha haramun ba ai a cikin masu shan giya akwai wanda zai sha ko zai sha kwalba nawa ne ba za ta mai maye ba a cikin masu shan wiwi akwai wanda zai sha ko da mola goma ne ka san mola eh dula to ai tunda ni ba dan cikin su bane ban sani ba ni na dauka mola suke cewa ai. a sai dula ne wata akwai wanda zai ko da zai sha dau to bar na faɗa da yaran dinziya ko da zai sha dauri goma ne wiwi ba kwakwalwar shi na nan daidai ba zai abin nan ba sai a ce bai sha haramun ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya takaita wa al'umma yace kullu muskirin khamri dukkanin abin da ke bugarwa sunan sa maye sunan sa giya wa kullu khamrin haramun dukkanin wani abu mai sa maye kuma mai gusar da hankali ko da na minti ɗaya ne to haramun ne a musulunci na san a birnin da dan uwa yake kokarin haska mana shine akwai wayanda suna yin kurkudan ma ba sa yin komai ai suna yin haramun ne kawai ustaz Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana wayannan yan uwa namu da suka rasu muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya karfi bakuncin su Allah ya yafe musu kurakuran su ayyukan da suka yi na alheri tsakanin su da Allah da mutane Allah ya ninninka musu wanda suka yi na kuskure tsakanin su da Allah da mutane Allah ya yafe musu zuri'o'i da suka bari da mu ma da aka bari Allah subhanahu wataala ya ƙara wa rayuwar mu albarka akwai yan uwanmu iyayenmu marasa lafiya a nan gida da kuma waɗanda suke asibitoci duka Allah subhanahu wataala alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alfarman wannan watan Allah ka ba su lafiya masu lafiya cikin mu ma Allah ya kare mu da lafiya wanda ma ba su lafiya suke yawo da shi a jikunan su Allah ya ba su lafiya abinda za a yi hidiman magunguna Allah subhanahu wataala ya kare ya sarewa dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zurgogin mu Allah ya ƙara sanya musu albarka wanda suke kan daidai Allah ya ƙara tabbatar mana da su wanda suke kan kuskure Allah ya shirya yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almajirai manoma yan citta yan acaba yan gwangwan kai kowa ya ce sana'a su take Allah ya ƙara masa buɗi Allah ya ƙara albarka a ciki abinda zai zo ya zamanto damuwa a rayuwar mu ko damuwa a zamantakewar mu da iyalan mu ko damuwa a cikin sana'o'in mu Allah ya dauke dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا والمشايخنا والأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين